الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar 25 ga watan zulhijja shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma goma ga watan 11 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai matafiyi idan ya bi limami wanda yake matsauni cika sallah zai yi ko kuma kasarunta zai yi shine dan uwa yake misalin cewa kana cikin halin bulaguro ka tarar da limami mazauni sai ka samu raka'a daya misali a sallah ta azhar ko wata sallah ta daban banda asuba da magariba domin daman asuba da magariba ba a kasarunsu shin kasarun sallah za ka yi ko kuma cikawa za ka yi abin da ya fi dacewa shine ka cika sallah kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas duk lokacin da suke halin bulaguro suka bi limami mazauni cika sallah suke ba sa kasaru tare da wasu malamai tare da cewa wasu malamai suna ganin halaccin za ka iya yin kasarun ma'ana ka zo da ɗaya abin da ya rage maka to illa kasancewar fahimtar magabatan kwarai ta fi fahimtar mu don haka kuma kasancewar samun waɗannan hadisai dangane da waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin sahabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin masu taka tsantsan a wajen dukkan wani aiki mai sunan ibada sai sun yi kokarin su dace ma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi to don haka cika sallah suke don haka wasu malamai ma suka tafi akan cewa duk lokacin da limami wannan matafi ya bi limami mazauni dole ya cika sallah sun tafi akan cewa wajibi ne wanda ɗina daga cikin dalilan su faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayh kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi kar ku saba masa don haka cikawar ita ce tafi dacewa na'am a zakka ta riɗi wasu malamai suka ce in an nike shi an maida shi mai sai a fitar da zakkar daga cikin mai amma kafin a maida shi mai lokacin da aka girbe shi a tabbata cewa ya kai tiya da uku domin duk wani abin da aka noma wanda ruwan sama ya shayar da shi sharaɗin zakka ta zama wajibi a cikin shi shine sai ya kai tiya ɗari uku shine ake kiran shi sa'i wato shine ake kiran shi wato shi ne ake kiran shi kenan wuski biyar in an maida shi mai kenan a cikin mai za a fitar da zakar a duk litir goma sai a fitar da litir daya kenan in ka ware litir tara na gomar wannan shine zakka idan kwa ba mai ba ka maida shi a duk tiya goma sai ka fitar da tiya ɗaya ita ce zakka kenan in su suke shi aka yi idan kwa ba su sukewa ba aka yi buge shi aka yi in ka zuba sanho tara a rumbunka na goma shine matsayin zakka amma sharaɗi dai a tabbatar da cewa bagar inda za a sussuke ta ta kai tiya ɗari uku amma in ta yi ƙasa da tiya ɗari uku ba maganar zakka na'am wai limami da yake sallama daya a cikin sallah in kayi biyu ka saba masa idan ya yi sallama daya abin da ya fi dacewa kai ma ka yi daya nan aka fi samun cikakken koyi domin sallama daya ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani ya gabata sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan kala uku ke akwai wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya cika yi shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dama da hauni nau'i na biyu a damarsa sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a hagunkinsa sai ya ce assalamu alaikum nau'i na uku shine assalamu alaikum sallama ɗaya tak a damarsa gaba ɗaya kowane ɗaya daga cikin wannan uku ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba saba ma liman bane ba in yayi ɗaya kai kai biyu amma abin da yafi dacewa in yayi ɗaya kai ma ka takaita a ɗayan domin yin ɗayan ma tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
kamar mai hakkin na gado da da lokacin da ake rabon gado da aka tambaye shi ya ce shi a iya araba ya yayi daga baya bayan shekaru sun gabata na'am ya tada ya ce shi hakkin shi ya fi ne ya amince shi
wai misali mutum ne yake da haƙƙi a cikin gado sai ya ce ya yafi sauran yan uwanshi su je su raba suka raba gado bayan wasu shekaru wai kuma ya tada ya ce wai haƙƙin shi yake so ya je duk inda yake so ba maganar haƙƙin shi tunda da hankalin shi da nutsuwa ya tabbata ma jama'a cewa ya sarai da hankali wannan haƙƙin shi inda a ce yana cikin wani yanayi ne na rashin hankali ya ce ya sarai da haƙƙin shi to wannan duk lokacin da ya dawo cikin hayyacinsa ya ce haƙƙin shi yake bukata dole a bashi amma duk mai hankali ya ce ya yafi haƙƙin shi wani lokaci ya dawo ya ce haƙƙin shi za a bashi to wannan ba maganar a bashi kuma shi kanshi a matsayin shi bai dace ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa mutumin da ke komawa ya karbe abin da ya yi sadaka da shi manzon Allah ya ce tamkar kare ne da zai yi amai wato ya lashi dan duk lokacin da kace ka yafi wani haƙƙi naka to wannan sadaka ne kai kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala yace da za ku yafe ma mutanen da kuke gun su bashi waɗanda suke cikin mawuyacin hali ku yafe musu Allah yace shi yafi alkhairi gare ku in har kun san da haka kaga me ake nihi da yafiya anan me ake nihi da sadaka anan shine yafewa da yace wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun na'am don haka idan mutum ya yafe haƙƙinsa ba maganar zuwa wani lokaci ya dawo ya ce a shi bai yarda ba haƙƙin shi yake so na'am malam sir wai dangane da ƙara ta'ala a wajen sallama a cikin sallah ko a wajen sallah wannan baya halatta domin ƙari ne a cikin addini daɗin ta'ala a wajen sallama bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisi riwaya ta al-Imam Tabarani sai dai hadisi ne ba ifi bai inganta ba don haka ba zai zama hujja a addini iya abin da yake wajibi akan mumini ya taka burki inda aka tseda shi kar ka zamanto mai wuce makaɗi da rawa ma'ana shiga gaban Allah da manzansa shi wanda ya sunanta mana yin wannan sallama ya fi musanin lafazin ta'ala amma bai kara shi ba don haka a matsayinmu na muminai baya halatta mu ci gyaran Allah ko mu ci gyaran manzonsa iya inda aka tseda mu nan ya zama tilas mu tsaya dalili akan haka hadisin da yake cikin sahihai hadisin albara ibn azib Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya kai bara idan ka je wajen kwancinka manzon Allah yace kar ka sake ka kwanta face sai kayi arwalla cikakka irin arwalla ta sallah idan kayi arwallar manzon Allah yace in ka haushin fudarka ka kwanta akan hakarkarinka na dama manzon Allah yace sai kai wannan addu'a Allahumma aslamtu nafsi ilaika ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ماذا الله يجي هكذا كفدا البراس يجي يا رسول الله dan saurara in maimaita ka ji ko na iya sai ya kamo addu'ar daga farkonta yadda manzon Allah ya karantar da shi da ya zo kan amantu bi kitabi kallazi anzalta wa nabiyyi kallazi arsalta maimakon ya ce wa nabiyyi kallazi arsalta sai ya ce wa rasuli kallazi arsalta manzon Allah ya ce masa a'a wa nabiyyi kallazi arsalta zaka ce ba wa rasulika ba tare da cewa shi manzon da ya karantar da shi wannan addu'a rasulun ne kuma nabiyun ne shin dan ka ce ma manzon Allah rasulun kuskure kai ba kai kuskure ba Allah ya kiraye shi da cewa manzansa ne wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul haka in kace annabi ne ba kuskure ba kai ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak to amma da yake duk abin da shari'a ta karantar da mu'minai akwai sirri a karkashin sa mukan iya ganowa mukan iya kasa ganowa don haka ba a bukatar mu wuce makaɗi da rawa kaga shi lafazin nabi ne ya canza da lafazin rasul waza Allah ya ce masa a ya ce yadda na karantar da kai wa nabi kallazi arsalta haka za ka faɗa ba za ka ce ba wa rasuli kallazi arsalta to don haka ƙara ta'ala a wajen sallama wannan bai dacewa yanzu misali abubuwa da za ka ji na takaici jama'a sun ƙara abubuwa da yawa a cikin addini waɗanda ba su da kai balantana kafa wanda ba su da kai balantana kafa ƙarin misali a nan irin su a cikin addu'a ta ƙarshen arwalla Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutadahhirin bakin nan mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsida mu to amma sai aka samu su sun ƙara waje alni min ibadikas salihin wannan da kace waje alni min ibadika salihin wanda ya tseda mu a bakin waje alni min almutadahirin ya fi ka sanin waje alni min ibadika salihin amma bai kara ba kamar misali haka irin su karshen ikama sai ka ji mutum ya ce haqqan lillahi wa rasulihi da sauransu to duk irin waɗannan abubuwa matsayin su ƙari ne a cikin addini shi kuma shishigi shine ya hallaka waɗanda suke gabaninmu na al'ummu don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da mu yake cewa iyyakum wal guluwa ku kiyayi wato zurfafawa a cikin addini shine wato wuce makaɗi da rawa manzon Allah ya ce domin zurfafawa a cikin addini manzon Allah ya ce shi ya hallaka waɗanda ke gabanin ku na al'ummu don haka ƙara wani abu a cikin abu wanda yake na ibada wanda ba shi da tushe a alkur'ani ko suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shishigi ne a cikin addini kuma bid'a ne an gane ko ubangiji ta'ala kuma ba a ba shi gaban kaikai sai tacacce kwaya ubangiji ta'ala yake bukata wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu walastum bi akhidhihi illa an tughmiru fi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala mun tsaya ƙarshen wato muna dai cikin kitabu sau mun tsaya ƙarshen babi na 58 kai tsaye za mu tashi farkon babi na 59 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin yin azumi na farilla ko na nafila a kwanuka na yanyane ko kuma ka ce a kwanukan suye ko kuma ka ce a kwanuka waɗanda suke na raye shi lafazin at-tashriq an ciro shi ne daga al-ishraq idan aka ce al-ishraq wato shine hasken rana to kasancewar alhazai lokacin da aka sauko daga arafa ran goma ga wata bayan an kwana a muzdalifa an zo an yi aski idan aka yanka hadaya to naman iya abin da ake da shi sai a riɗe shi sai a ringa shanya shi a cikin rana wanda a hausa ake ce masa raye ko kuma a ce marge shine kenan shanya nama ya bushe domin naman hadaya ya wuce cin ɗaya rana suna masa haka ne domin fa'idantar shi wasu kwanuka bayan wucewar aikin haji kenan za a ringa miya da shi to don haka waɗannan kwanuka sha ɗaya ga watan zulhijja da sha biyu da sha uku wanda ake kiransu kwanukan mina su ne ake kiransu ayyamu tashrik saboda ita yanka hadaya ba dole bane sai a ran goma ga wata zaka yanka shi dai kafin watan zulhijja ya fita kai kokari ka yanka amma abin da aka fi so a ran goma ga wata mutum ya yanka hadayarsa in har yana da hadaya to shine a nan malam yake cewa wannan babi abin da yake bayani a kansa shine abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin yin azumi a kwanuka waɗanda suke na soye kenan sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja me yasa muka ce a nan wannan lafazin karahiya cewa haramci domin magabatan kwarai duk lokacin da sun yi kaji sun yi amfani da lafazin makaru to galibi abin da suke nihi abu wanda yake na haramun sabanin malaman fikihu in kai sun ce maka makaruhi to abinda bai kai haram ba to amma su magabatan kwarai in suka ce makaruhi abinda suke ni wato shine abu wanda yake haramu su malaman fikihu in suka ce makaruhi shine abinda in ka daina za a baka lada amma idan ka aikata ba za a maka ba za a dora ma zunubi ba tare da cewa bayani akan wannan ya maimaitu ba so ɗaya ba so biyu ba dalili dai akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya zano abubuwan da ya haramta a cikin suratul isra fadarsa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana har zuwa abubuwan da Allah ya yi hani irin su wala taqrabu zina irin su wala taqrabu malal yatimi irin su wala taqtulu nafsan lati harrama Allah illa bil haqq irin su wala taqfu ma laysa laka bihi ilm irin su wala tamshi fil ardi maraha a ƙarshe sai ubangiji ta'ala sai ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga anan duk mai hankali wanda ya ɗanɗani wani abu wanda yake na ilimin addini ba zai ce ba kisan kai makaruhi ne ba wanda zai ce maka zina makaruhi ce kowa ya san haramun ne mai Allah yake nihi da makruha ai muharrama abu ne wanda aka haramta qala haddathana hannad هو ابن السري أبو السري قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب قال وفي الباب عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سهيل وعبد الله بن حذافة وأنس وهمز وهمز وهمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وأمر بن العاص وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عام وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هدايا ولم يصوم في العشر أن يصوم أيام التشريق وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى وأهل العراق يقولون موسى بن أولي بن رباح وأهل مصر يقولون موسى بن علي وقال سمعت قتيبة يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال موسى بن علي لا أجعل أحدا في هل صغر اسم أبي wato ukubatu dan amir Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yawmu arafa yinin arafa wa yawmun nahar manzon Allah ya ce da ranar layya wa ayyamu tashrik da kwanuka uku na bayan layya manzon Allah ya ce iduna ahlal islam ya ce idinmu ne mu jama'a ta musulmi wahiya ayyamu aklin wa shurbe za Allah ya ce waɗannan kwanuka biyar gaba ɗaya kwanuka ne na cin abinci da shan abin sha waɗannan kwanuka biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimulce su ya ambace su cewa gaba ɗayan su idi ne na jama'a ta musulmi yinin arafa yini ne wanda yake na idi domin musulmin duniya ne suke haduwa a ɗaya wanda kuma babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ke jaddada ma bayansa domin babu wani yini da allah ke yawaita 'yanta bayansa mominai daga gidan wuta sama da yini na arafa to don haka wannan haduwa ta musulmi matsayin idi ne don kar mu manta hadisi ya gabata wanda wani ba yahudi ke faɗa ga umar yake cewa wannan aya da Allah ya saukar da ita a cikin littafin ku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yace wallahi da mu jama'ar yahudu wannan aya ta sauka gare mu ranar da saukar ta yace da mu maida ta idi Umar ya ce wallahi na san ranar da wannan aya ta sauka kuma na san inda ta sauka ta sauka ne a ranar arafa bayan la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan taguwarsa a takaice yinin arafa yini ne wanda yake na idi to illa kasancewar in har yinin idi ne abu ne kuma sananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yinin idi ba a azumi ranar idi ba a azumi domin duk wanda ya yi azumi a ranar idi ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa mun wuce da hadisi na abu katada Allah ya kara masa yadda da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa saumu arafa yukaffiru sanataini madiya wa mustaqbala wato azumin yinin arafa manzon Allah ya ce yana kankare zunubin shekaru biyu shekara wadda ta wuce kuma da wadda za ta zo a gaba kaga zahirin wannan hadisi na abu katada na nuna mana cewa azumtar ranar arafa sunna ce wadda take mustahabba sakamakon wanda ya azumci yinin arafa kankarar zunubi na shekaru biyu to amma wannan hadisi da wani hadisi an gane ko sai yake nuna mana zahirin wannan hadisi na uku ba yana nuna cewa azumin ranar arafa haramun ne illa kasancewar akwai hadisi wanda zai hada kan waɗannan hadisai guda biyu shine hadisin da al'imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a cikin littafinsa al-musnad da al'imam ibn maja wanda abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da yin azumi na ranar arafa a arafa ya yi hani dangane da yin azumi na ranar arafa amma a arafa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi arafa bi arafat to wannan hadisi shi ya hada mana kan waɗannan hadisai guda biyu malamai suka ce shi mutumin da Allah bai masa dace dangane da zuwa hajji to wannan shine aka sunanta masa yin azumi a ranar arafa amma duk wanda yake cikin aikin hajji to wannan makaruhi ne yayi azumi hanin anan na hayu tanzih ne na tsarkakewa ne ba na haramci bane ba domin kasancewar an samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke yin azumi a ranar arafa me suka fahimci hanin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fahimci cewa ba hani bane ba wanda yake na haramci kuma malamai suka ce ma hikima dangane da karhanta yin azumi a ranar arafa ga mutumin da yake cikin aikin haji saboda yini na arafa yini ne wanda ake buƙatar alhaji ya bada lokacinsa ya nace dangane da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da addu'a ya gabatar duk wasu bukatun shi zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan yini akan addu'a da ambatan Allah ake bukatar alhaji ya bada lokacinsa amma inda a ce zai azumci ranar arafa to zai iya samun rauni da kasala dangane da wannan zikiri wato da addu'o'i kamar yadda kuma ya dace a yi su a irin wannan yini amma malamai suna ganin cewa duk mutumin da zai samu rauni ba kamar yadda aka samu wasu sahabbai suna azumin ranar arafa ba laifi yakan iya yi amma tare da cewa cikakken koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har Allah ya kai ka haji to kar ka yi azumi a ranar arafa domin hadisi ya gabata ummul fadl uwar abdullahi dan abbas Allah ya kara mata yadda a ranar arafa da yamma ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidauniya cike da madara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa kai a gaban jama'a ya sha wannan hadisi shine dalili akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar arafa bai yi azumi ba don haka abin da ya fi dacewa mu yi koyi da shi in ba mu samu tafiya ba to muna iya yin azumin ranar arafa sakamako shine kankarar zunubi na shekaru biyu don haka dai a nan kenan hadisin ba yana nuna haramcin yin azumi na ranar arafa abin da yake nunawa lalle bai dace ba ga wanda yake cikin aikin hajji ya yi azumi a ranar arafa sai yake cewa wa yawmun nahar wato da ranar layya an gane ko ranar layya an ambace ta yawmun nahar domin lafazin annahar shine ake kira da kirji an gane kirji shine ake kira da annahar dabba ma ba a yi amfani da wannan lafazi face dabba ana soke ta ne a kirji duk lokacin da za a soke wadda ake sokewa kamar raƙumi to don haka ita domin rana ce wadda take ta soke dabobi domin neman kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala hadaya da layya don haka ita ranar layya ake ce mata yawmun nahar ko kuma ka kiraye ta da yawmul abha duka wannan sunayenta ne waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kwadaman bayani ya gabata azumin ranar idi na azumi da azumi wanda da idi wanda yake na layya gaba ɗayan shi haramun ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali har ma abu huraira Allah ya kara masa yadda na cewa duk wanda ya azumci ranar idi hakika ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ayyamu tashrik wato da kwanukan soye sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja waɗannan kwanuka haramun ne idan ku kana so ka fahimta a kusa kenan kwanuka uku na bayan layya haramun ne mutum ya yi azumi na farilla ko na nafila ko da kana azumi na kafara idan waɗannan kwanuka suka ke suka gittu dole za ka dakata azumi ran da suka wuce sannan sai ka ci gaba da azumi ba tare da jinkiri ba shine a nan maza Allah yake cewa wahiya ayyamu aklin wa shurb sai ce iduna ahlal islami idinmu ne mu jama'a ta musulmi a nan ahalar islami mansubun ne ala da ma'ana mu kadai jama'a ta musulmi waɗannan kwanuka biyar idi ne namu ba ma tarayya da kowa sai ce wahiya ayyamu aklin wa shur kwanuka ne waɗanda suke na ci da sha ba kwanuka ba ne waɗanda suke na azumi a takaice wannan hadisi na nuna mana haramcin yin azumi na farilla ko na nafila a cikin waɗannan kwanuka idi na layya da kwanuka uku bayan layya da kuma kasancewar shi kuma na rana arafa wannan matsayin shi sunna ne in dai mutum ba alhaji bane ma'ana ba yana cikin aikin haji ba malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi talib da sa'ad ibnu abi waqqas da abu huraira da jabir ibnu abdullah da nubaisha da bishir ibnu suhaib da abdullahi ibn huzafa da anas dan malik da hamza ibn amr al-aslami da ka'ab ibn malik da aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da amr ibn al-as da abdullahi ibn amr ibn al-as gaba ɗayan su sun rawaito hadisin da zai iya zama a karkashin wannan babi ba don komai ba malam ya ki zauwa da su ya yi ishara don kar littafin ya yi tsawo ya yawaita malam yake cewa hadisin uquba ibn amir hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi malam ke cewa wal amalu ala hadha inda ahlul ilmi aiki a wajen malamai akan haka yake yakrahuna siyama ayyamat tashri wato suna kyamar yin azumi a kwanuka waɗanda suke na soye illa anna qauman yace sai dai wasu jama'a min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa gairihim daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasunsu rakhasu lil mutamatti wato sun yi rangwame game haji da tamattu'i idan lam yajid hadayan idan bai samu hadayar da zai bada walam yasum fil ashir bai yi azumi a goma na farkon zulhijja to sun yi rangwame an ya suma ayyama tashrik wato ya azumci kwanuka na soye shine sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja mutumin da ya yi tamattu'i mutumin da ya yi tamattu'i in dai ba dan makka bane to wannan wajibi ne akan shi ya bada hadaya to baka da hadaya kuma baka da kudin sayanta to iya abin da yake kanka sai ka yi azumi uku wannan azumi uku za ka yi shi ma tun farkon zulhijja in ka tabbata baka da ya baka da kudin sayanta kafin ran takwas a fita aikin haji kana iya yin wannan azumi idan baka samu baka yi an gane ko idan kai wannan azumi uku ran da Allah ya dawo da kai gida sai kai azumi bakwai ga uku ga bakwai in an hada goma shine wato madadin wannan hadaya wadda baka da kudin sayanta kuma baka da mallakarta to don haka a nan shine malamai suka yi rangwame daga cikin sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu su sune tabi'ai suka ce duk mutumin da ba shi da hadaya ba shi da kudin sayinta kuma gashi ya yi tamattu'i bai samu ba ya azumi uku da ake yi a kuma na farko suka ce to ba laifi waɗannan kwanuka ayyamu ta shiri sha ɗaya sha biyu sha uku ba laifi zai iya azuntarsu an gane ku zai iya azumtar su me yasa saboda waɗannan kwanuka su ne ƙarshen kwanuka waɗanda suke na hajji wanda galibi ko jama'a ran da aka gama ran sha uku ayari tafiya yake ran nan ma wasu suke kama hanyar gida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hajjinsa ta ban kwana da yi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin makka ran biyar ga watan zulhijja ran takwas mazan Allah ya fita aikin hajji shine ya je mina ran sha uku aka gama da aka dawo asuba ta wayewar sha hudu mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'ar shi suka bar makka shi kuma wannan azumi uku ga duk mutumin da ba shi da hadaya a makka ake bukata ya yi shi kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa faman tamatta bil umrati ila al-hajji famastaytara min al-hadi فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله هادر المسجد الحرام to don haka a nan suka ce mutumin da bai samu hadaya ba kuma bai samu damar da ya yi azumi uku a waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja suka ce ba laifi sha ɗaya sha biyu sha uku kwanuka na mina ba laifi yakan iya waɗannan azumi uku wannan rangwami ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda ke bayan su na malamai suka yi amma in ba wanda suke masu tamattu'i ba wanda aka ma rangwami akan haka shine malam yake cewa wa bihi yaqulu malik ibn anas wannan fada al-imam malik akan ta yake da al-imam shafi'i da al-imam ahmad da ishaq ibn ibrahim sun yi rangwame ba laifi mai tamattu'i yakan iya azumtar waɗannan kwanuka uku wanda ake kiran su ayyamu tashri al-imamu tirmidhi ke cewa dangane da wannan marwayaci Musa bin Ali ibn Raba yace wa ahlul iraqi yaquluna Musa bin Ulay wato su mutanen iraki iya abinda suke kiran shi Musa bin Ulay ibn Raba amma wa ahlul misra mutanen masar su kuma musa bin ali suke cewa sai mala yake cewa na ji malami na kutaiba na faɗa cewa ya ji malaminsa allai ibn sa'ad alfahami na cewa shi musa bin ali ke cewa la aj'alu ahadan fi hille ya ce wallahi ban yabe ma kowa da ya ce duk mutumin da sagar suma abi wato ya kankanta sunan mahaifina maimakon ya ce ali ya ce hulai ya ce wallahi ban yabe masa ba saboda ya bata mun suna shi in ka ce hulai ma'ana dan ali kenan dan karamin ali kamar yadda in ka ce umar sai ka ce umair an gane kamar in ka ce hassan sai ka ce husayn to shine a nan yake in ka ce salim sai ka ce sulaim to shine ya ce la a ja'alu a halin fihillin ya ce ban yafe ma kowa sagar su ma'abi duk mutumin da ya kankanta sunan mahaifina maimakon ya kiraye ni musa bin ali idan ya ce mun musa bin ulai ya ce ban yafe ba to don haka dai a takaice dai sunan shi musa bin ali in ba dan in da kasancewar musa bin ulai ne bayan da za a yi inkarin haka babu ma ja a fi karahiyatil hijamati lis-sa'im wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na karhancin yin kahu ga mai azumi idan aka ce alhijama wato shine kahu ko kuma ka ce bugun jini قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى أنهم قالوا حدثنا عبد الرزاق هو بن حمام الهيري الصنعاني أما أمر هو بن راشد الأزدي أن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارث عن السائب بن يزيد الرافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعكل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال أصف شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال أصف شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن عوس لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي كلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن عوس وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الهجامة للصائم حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم بالليل منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من اهتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إسحاق بن منصور وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم قال أبو عيسى وأخبرني الحسن بن محمد قال حدثنا الزعفراني قال قال الشافعي رحمه الله قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هتجم وهو صائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقدر الحاجم والمحجوم ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي ولو احتجم صائم لم أر ذلك أن يفطره قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم ير بالحجامة للصائم بأسا واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو مهرم صائم wato rafi ibn khadij Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdar al-hajim wal mahjum wato mai kaho ma'ana wanzami da shi wanda aka ma kahon gaba ɗaya su sun karya azumin su afdar al-hajim wal mahjum wato shi mai yin kahon da shi wanda aka masa kahon maza Allah ya ce gaba ɗayansu sun karya azuminsu don haka wasu malamai da suka kalli wannan hadisi suka ce yin kahu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke bata azumi illa kasancewar bayani na malamai zai zo nan gaba al'imamu turmizi ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga ali ibn abi talib da sa'ad ibn abi waqqas da shaddad ibn aus da sauban da usama ibn zaid da aisha da ma'akil ibn sinan wasu malamai suna cewa ma'aikil ibn yasar maimakon ibn sinan sai ce da abu huraira da abdullahi dan abbas da abu musa al-ash'ari da bilal ibn raba da sa'ad gaba ɗaya su sun rawaito hadisin da zai iya zama a ƙarƙashin wannan babi sai malam ke cewa hadisin rafi ibn khadij hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi sai malam ke cewa an ambata daga al'imamu ahmad annahu qala al'imamu ahmad ke cewa a sahu shay'in fi hadhal babi hadisu rafi ibn khadid mafi ingancin hadisi a wannan babi na maganar cewa mai kaho da wanda aka masa kaho gaba daya sun bata azuminsu shine yace hadisin rafi ibn khadid wanda sahabban da suka rawaito wannan hadisi hadisi sun kusa goma amma al'imamu ahmad yake cewa hadisin rafi ibn khalil a wannan babi mai maganar cewa mai kaho da wanda aka masa kaho duka sun bata azuminsu wannan hadisi shine ya fi kowanne inganci amma duk sauran suna da illa sauran hadisan kenan kowanne in ka bi sanadinsa sai ka samu illa wanda za ta raunana shi malam ke cewa kuma an ambata daga aliyu ibn abdullah shine aliyu ibn al-madini ke cewa a sauku shay'in fi hazal babi mafi ingancin hadisi a wannan babi mai maganar wato shine bacin azumi a sanadiyar yin kaho ya ce hadisin sauban da hadisin shaddad ibn aus shi a iya diddigin sanadin hadisin da ya bi aliyu ibn madini wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi yake cewa waɗannan riwaya kenan hadisin sauban da na shaddad ibn aus ya ce su suka fi inganci me yasa sai ce domin ya haye ibn abi kasir ya rawaito gaba ɗayan waɗannan hadisai biyu daga malaminsa abu kilaba hadisin sauban da kuma hadisin shaddad ibn aus a takaice ne wancan hadisi na wato rafi ibn khadij hadisi ne ingantacce kamar yadda malam ya zo da shi a farkon baba malam ke cewa wasu jama'a daga cikin malamai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu wato sun haramta yin kaho ga mai azumi hatta annaba aba ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ihta jama billahi har ma wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin azumi ba sa yin kaho a cikin yini sai dai da dare daga cikin su akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Abdullahi dan Umar don haka sai malam yake cewa da wannan fada abdullahi ibn mubarak ke fada ma'ana cewa kahu yana daga cikin abin da ke bata azumi al-imamu tirmidhi yace naji ishaq ibn mansur na cewa abdurrahman ibn mahdi na fada cewa man hitajama wa huwa sa'im fa alaihi alqaba duk mutumin da yayi kaho alhali yana azumi to tilas ya rama azumi azumin sa ya baci ishaq ibn mansur ke cewa wannan fada ta abdurrahman ibn mahadi haka al'imamu ahmad shi ma ya tafi akan cewa yin kahuna daga cikin abin da ke bata azumi haka ishaq ibn ibrahim malam ke cewa alhassan ibn muhammad ya rawaito hadisi daga malaminsa az-za'farani ke cewa al'imamu shafi'i ya ce an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ihtajama wa huwa sa'im manzon Allah ya yi kaho alhali yana azumi ya sanya aka masa kaho an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzon Allah ya ce a fitar alhajim wal mahjum wato me kaho da wanda aka masa kaho gaba ɗaya sun bata azumin su an gane ko ma'ana duka hadisan gaba ɗaya su ne al'imamu shafi'i ya sanya su gaba kowanne yake masa nazarinsa sai ya ce wala a alamu wahidan min hadainil hadithain sabita ya ce ban san ba ɗaya daga cikin waɗannan hadisai guda biyu ya ce tabbatacce ba wanda ya tabbata a wajen al'imamu shafi'i amma a takaice dukkan su hadisai ne tabbatattu sun inganta domin shi ɗayan zamu iske shi yana ma cikin sahihul bukhari sai ya ce walau tawaqqa rajulun lil hijamata wa huwa sa'im al-imam shafi'i yace da mutum zai kiyaye yin kaho alhali yana azumi kana ahabba ilayya yace wallahi shi na fuso na fi kauna in dai kana azumi to kar kai kaho sai yace walau yihtajama sa'im in kwa har mai azumi yayi kaho yace to ni fa a gani na lam ara zalika an yufira bana ganin cewa kaho ya bata masa azumi sabani ga al'imamu ahmad da ishaq da abdurrahman ibn mahadi da abdullahi ibn mubarak su suna ganin cewa yin kaho yana daga cikin abin da ke bata azumi al'imamu tirmidhi ya ce haka wato fadar al'imamu shafi'i ta kasance lokacin da yake bagadad domin al'imamu shafi'i zamansa na farko ya zauna a birnin bagadad ya yi karatu kuma a can ya ci gaba da karantarwa sai ya ce wa amma bi misr ya ce amma lokacin da ya dawo birnin masar a ƙarshen rayuwarsa famala ilar ruksa ya karkata zuwa rangwame ba laifi mai azumi yakan iya yin kaho walam ya rabi hijamati lissa'imi ba sa bai gaba laifi ga mai azumi dan yayi kaho menene hujjar kalimamu shafi sai ke cewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihtajama fi hajjatul wada'i a hajjinsa ta ban kwana manzon Allah yayi kaho wa huwa muhrimun sa'im yana dauke da harami kuma yana mai azumi kaga wannan a hajjin ban kwana wannan shine hadisi na karshe kenan wancan domin bayan hajjin ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai wuce ba kwanuka Allah ya karbi rayuwarsa to dan haka wannan hadisi kenan ya zamanto shine nasikh ma'ana shi ya shafe hukuncin wancan hadisi wanda ya gabata na cewa mai kaho da wanda aka masa kaho sun karya azuminsu a takaice dai wancan hadisi hadisi ne mansukh kamar yadda anan malam yayi babi na gaba wanda mu hada shi dan bayani ya fito yi babu ma ja'a min ar-rukhsati fi zalik wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na yin rangwame game da yin kahu alhali mutum yana azumi qala haddathana bishr ibn hilal al-basri قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السكتياني عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مهرم صائم قال أبو عيسى هذا حديث صحيح هكذا رواه هيب نحو رواية عبد الوارث وروى إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن أليا عن أيوب عن إكرمة مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم فيما بين مكة والمدينة وهو مهرم صائم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالهجامة للصائم بأسا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي wato abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kahu alhali yana dauke da harami kuma yana azumi an gane ku manzon allah lokacin da zai tafi makka manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya dau azumi yana dauke da harami kuma sannan ya dau azumi kuma a wannan lokaci manzon allah ya sanya aka masa kahu wannan hadisi dalili ne a bayyana wanda yake nuna wato halaccin yin kaho ga mai azumi domin hadisin yana cikin bukhari hadisi ne sahihi kuma wannan hadisi kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ne wanda yake na bankwana don haka malam ya ce wannan hadisi hadisi ne ingantacce haka wato Wuhaib ibn Khalid ya rawaito wannan hadisi kwatancin riwaya ta Abdul Warith Ismail ibn Ibrahim shi kuma ya rawaito hadisin daga Ayyub daga Ikrima hadisi ne mursal domin ya sirra yadda Abdullahi dan Abbas maimakon ya ce an ikrimata an ikrima an ibn Abbas radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ihtajama wa huwa muhrimun sa'im kawai da yace al ikrima sai yace ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma tare da cewa ikrima tabi'i ne ba sahabi bane kenan ya sare yadda abdullahi dan abbas to waccan kenan riwaya ta wahib ibn khalid wato ita ce riwaya tabbatacciya irin yadda abdul warith wato ya rawaito hadisin malam sai zo da hadisi na biyu shine hadisin wato hadisin abdullahi dan abbas kenan riwaya ta maimuni ibn mihran ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'im manzon allah yayi kaho alhali yana azumi an gane ko shi ma wannan dalili ne a bayyana kamar wancan hadisi wanda yake nuna rangwame ga mai azumi zai iya yin kaho malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa amma hadisi ne gari ta wannan fuska garaba wadda take nasibiya hadisi na uku a baban shine hadisin abdullahi dan abbas riwaya ta mikisan wato cike cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kahu tsakanin makka da madina alhali manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato yana ɗauke da harami kuma alhali yana azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaho illa kasancewar ita wannan riwaya tana da illa a takaice hadisi ne da'ifi amma waɗancan biyun da suka gabata sun tsaya matsayinsa don haka malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga abu sa'id da jabir ibn abdullah da anas dan malik kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin babin malam ke cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin bukari sai malam ke cewa wasu daga cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasunsu sun tafi akan wannan hadisi mi hadisin yake fa'idantarwa shine halaccin mai azumi zai iya yin kaho don haka walam yarau bil hijamati lisfa'imi ba'sa ba sa ganin laifi ga mai azumi idan yayi kaho wa huwa qawlu sufyan al-thawri wannan kuma fada ce ta sufyan ibn sa'id al-thawri da al-imam malik da al-imam shafi'i don haka a nan wancan hadisi sai suka masa tawili suka ce ihtajama al-hajim wal mahjum wanda yayi kaho da wanda aka ma kaho sun kusa su karya azumin su amma ba su karya ba saboda shi wanda yake yin kaho baki yake sanyawa yake tsotso jini kenan wannan yana kan wata gaba wato ta lalacewar ajimin shi domin bayyada tabbacin cewa jini ba zai wuce bakinsa ba shi kuma wanda aka ma kahon cewa tun da jini ya riga ya fita daga jikin shi takan iya yiwuwa ya samu rauni da kasala wannan rauni ya kai shi zuwa ga ajiye azumi don haka sai suka fassara ihtajama wannan wannan a hajin wal mahajum ma'ana ya kusa ya karya azuminsa shi mai kahon da shi wanda aka ma kahon a takaice dai abin da muke so mu gane wancan hadisi hadisi ne mansuh na cewa mai kaho da wanda aka masa kaho sun karya azuminsu wannan hadisi na ƙarshe wanda yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa na ban kwana manzon Allah ya yi kaho kenan yana nuna cewa rangwame ne ba laifi mutum yakan iya yi amma in har ka san za ka samu kasala da rauni raunin da zai iya kai ka zuwa ajiye azumi to bai dace ba in kana azumi ka yi kaho don haka al'imamu shafi'i ya ce abinda na fi so mutum ya kiyaye yin kaho idan yana azumi amma in kwa yi kaho ba zan ce ba ya bata azuminsa nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك